أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafin na Rigiyar Tunguru. Za mu tashi a shafi na hamsin da biyar. Har yanzu malam yana yi mana bayani kan labarura da kisoshi na bayan Allah ya ɗauko tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan jami'ai wato irin yadda Allah madaukakin sarki ya musu da more da kan suka cika da imani Allah mu ma kai mana Fatimatu Abi Sa'id bin Khazar wato cikawan أبو سعيد بن الخباب قال أبوين حدثت وفاة أبي سعيد الخباب وهو يقول حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسر أديرت كؤوس المنايا عليهم فعرفوا عن الدنيا كالدفاع بالشكر همومهم جوالا لما أتكلم بأهل ود الله كالأنجم الزهر فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الهجب في العلا تتري فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من منزل أسم ولا جر شيكم ورد مالني شيكم أحدث سيدي شيك ورد مالني to ka san wanda yake wasa da da suka kuma ba wa kan nan koyar ba ba wa kai kata ba na nan hun yake faɗi wannan nan manyan manyan maganganu na kusanci da Allah na to alama ce ta ma cikawa na mai kyau abin da yake faɗi shi ne zukatan waɗanda suka san Allah zukatan waɗanda suka san Allah wato kowane lokaci suna ambaton Allah haka zukata su take sa'annan ba abin da yake damun su babu wani wato abin da suke sha'awa illa sirri da ke tsakanin su da suna gani da mahaliccin su ya ce su ko da mutuwa ta zo ta same su to fa suna barin duniya ne irin barin wanda yake wani wuri na damuwa zai bar shi ya koma waje mai kyau kaga ne in an ma mutane da nan gari a ce kana wani ɗaure ne na kayo ana abuja ina yan wodi to to kana yan wodi da zama sai za a ɗauka sai za a Allah ya fara mutu sarki ya baka gida a mai kama sai za ka taso ka dawo mai kama ai ka gani a wannan rayuwa ta duniya ba shakka za ka kira samu canji na za ka ji cewa kuma ba za a same ka fara ba baƙin ciki ka taso daga yan gobe na kana baƙin ciki ka dawo mai kama a'a sai da aka magana da wannan wannan a cikin rayuwar duniya to su ma'abuta ta din Allah yadda suke barin duniya haka suna barin wani wani ne wanda na ban damuwa take suna damuwa da shi ba daɗi suke ji yanzu da za su koma wajen da za su ji daɗi shi ne wajen Allah sa'annan duka damuwarsu damuwarsu kowane lokaci yaduwarsu da Allah dama suke rayu da haka ga su cikin kuna suna bayan kasa suna raye a nan duniya amma da ban rayuwar su ba ka rayuwar suna kan kullum suna wajen Allah madaukakin sarki suna ta shigowa da haka sai ya zama tafiyar nan da za su yi to tafiya ce wanda suke ta farin ciki don sun koma kusa da malikinsu da haka inda suka je inda suka bari kuma ba waje ne wanda za suka bar damuwa ba ka bar wajen damuwa ne ka koma wajen daji ka bar wajen da kake cutuwa ka koma wajen da ba ka cutuwa wannan shi ne abin da yake na farin lokacin da zai cika sai kafin mutum jure a hukiya أن أبا العباس بن عطاء دخل على الجنيد في وقت نزعه فسلم عليه فلم يجبه ثم أجاب أجاب بعد ساعة وقال ائذرني فإني كنت في وردي ثم ولى وجهه إلى جهة القبلة ومات وقيل له وهو في نزع نزع الأخير قل لا إله إلا الله قال ما نسيته فأبوه ذكره وكان آخر حاله مع القرآن أنه كتم كتبه في هذا اليوم وهذا الوقت شيء مال الجليل an wajen cewa abul abbas dan ada ya shiga wajen shi yana a wannan rashin lafiya ta mutuwa sai ya basu sallama amma bai iya amsa masa yana zaune a wajen shi sai bayan awa guda sai ya amsa masa ya ce ka yi haƙuri ta musallama wa kansa ina cikin muridi ina cikin muridi ne ka ga na ɗan yi biki da aka yana wannan magana kuma sai ya juya ya kalli alƙibla to ka ga wanda zai zo wanda ya san alƙibla na shi ma ba karamin magana ba ce ina nuna mutum yana na magana ya zai san alƙibla to wannan kai kawai wani abu ne mai daraja wani abu ne mai girma wani abu ne yake da kusancin bawa da Allah da aka yi juya wajen alƙilla ya juya ya kalli alƙilla ƙana sai aka zara da shi su kuma a wannan lokacin da yake wannan jinya an ce masa ka ce la ilaha illallah ta aiki ne ke ba ya wa mamanta wato ina ba ban ban ne ba da kuma a wannan lokacin da ya rasu a ranar da ya rasu masu da ya suka turari ba ga wannan alama cewa mutum yana nan cikin har yanzu kawai ya kare zai zai zai zai zai zai yake zai dole zai canja gari na zai bar duniya ya koma barzaku kuma haka ya kasa musulmi ne da kawai za a canji za a yi kawai ka shirya za ka bar duniya za ka koma barzaku daga barzaku sai in duka ba Allah ya kare kuma Allah ya sa sa mu cikin aljanna ba ku ci amin ba insha Allah na haka za a cikin Allah ya na wannan shi ne fatan musulmi bari ma musulmin da kuma shi a masallaci yana sallah musulmin da za ka sai ya Allah sallah daga ya fito wani abu da wato da yawa mu gadi shi ba wato na kamfar da cewa zalle muna iya da goyi ba abubuwan sha'awa ne kan ana iya da sala da kasuwa na biyu da mota na fati na mai wannan na mai kowa yana tahowa masallaci ai ba karamin abu ne ba rahama Allah ce mai girma kuma waɗannan da ka gani ake ta yi wannan abu shi yasa ka san duk wata bala'i da ta fuskar juna ne da ta Allah ya tare mana mutane ba su san bala'i da Allah ya tare ba sannan wallahi wallahi na ai ai ba ai yawa wannan ne ai sai mu wani Allah eh Allah ko sani dan ma muna sabon Allah ina nuna sabon jama'a ya yi tsawa amma duk da haka kuma da yake akwai wasu bayan Allah aka samu na bala'i wasu na tafka sabon Allah wasu na bautan Allah to za a samu guda ɗaya a waje to musiba musamman na sabon Allah wasu na nuna ta tsari ya san kun ji na masu tsoron malami da wani malami na gani kwatin ɗin yana ba da labarin wani ke kama ɓarayi yana ba da labarin wasu mai kawo wani mai kama ɓarayi shi ya je zai kama ɓarayi ya hau jiya shi ne sai ga wani mutum ya zo alhaji ya zo a mota jeji ya fitar da gawa a cikin mota ya yi zinare ya yi zinare gawa ya yi wasu abubuwa da tafi kuma ya rikice sai ya zama wani abu kuma duru sai ya cinye gawa sai ya kare yin abubuwa da tafi sai ya hutu sai ya shiga mota da zai wuce to har a ce ba ka kare irin waɗannan mutane na ake raye kaga ai sai sai gyara matsala wannan kaɗan ne daga cikin wasu labarura na abubuwan da ake yi na sabon Allah amma ta Allah lokaci wasu na bin Allah Allah ya karɓa mana abin da ake yi Allah kuma tsare mu daga sabon في خاتمة بشر بن الحارث لما لما اعتذر لما اعتذر قيل له كأنك تحب الحياة قال القدوم على الله شديد shi wannan malamin bishiru bin haris lokacin da aka ga yana magagin mutuwa sai an ce kai kamar kana son zama a duniya ta ce ba zama a duniya yake ba tafiya wajen Allah ne akwai wahala wato komawa wajen Allah kawai shi yasa akwai amma ba wai yana son zama a duniya ka ta ala wani kace ta ta kai sun yi kuma da duniya da wahala zuwa duniya wahala barin duniya wahala haka Allah ya tsara eh komai komai haka da jarrabawa a cikin khatimatu sariyar السقي قال الجليل دخلت على سرير السقي أعود في مرضه في مرض موته فقلت كيف تجدك فأنشا يقول كيف أشكو إلى إلى لبيبي معي والذي بي أصابني من طبيبي فأكلت الذروة لأروحها فقال كيف أجد ريح المروحة من كيف يجد ريح المروحة من قلبه يحترق ثم أنشأ يقول القلب محترق والدم مسترق والقلب مجتمع والصبر مختلف كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق يا ربي إن يك شيء فيه لي فرج هم علي به ما دام بي رمى وشيني yake malam da yake cewa ya shiga wajen tare sakani lokacin da yake ya je gaishe shi to amma a rashin lafiyar da ya bar duniya ya kiyaye jiki shi ne kawai sai shi ma ya so karanta masa waɗannan baitoci ya ce maka ya ce yaya zan kai ƙara wajen likita wato kamar ya ce maka me yasa ba ka kira likita na ya zo duba kawa ya ce to likita zai kira bayan a likitan ne ya samu ciwo na ya ce likitan ma'ana mai warkar da ciwo na mai ciwo shi ya samu ciwo kaga wannan yana gwada girman imani saboda a musulunci halal ne in ba ka da lafiya ka ki magani ba kai ne ba in kana da imani babba irin na sahaba a cikin sahaba ko na ba sa magani in ciwo ya kama sun san cewa da Allah za ka ci kuke roƙa kawai ya ya warkar da su kuma zai warkar da su amma baka ya ka bi kai a kai kasa na ko da kai tarkace na ai bi babu kai baka ja na kai baka ja nan ba kai baka ja kan na tunda halal ne ka ja halal ne ka yi magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a menene ku yi magani ya ku bayan Allah yace saboda Allah ne taɓa saukar da wata cuta ba ba ce ya saukar da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani da aka ga yin magani halal to rashin yin magani ma halal eh in mutum ya yarda ya haƙura sai ta samu lada saboda duk ciwo da ɗan adam ya lada ake ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake har kaya da mutum yake takawa ya kuskure ta ka kaya a hanya lada ake kankare ma zunubi ake kankare ma in za ka fita a haƙi ka buge da wadodin goma na ka zame ka kwari na wani abu ka buge ka kwari haka duka wannan lada ake da zunubi ake kankare ma ana ba ka duka yana cikin jarrabawa da Allah mai sarki yakewa yakewa mutane shi ne sai ya ɗauki abin bibita na mafifici sai yana ya bibita yake cewa ina wannan abin bibitar ai zuciya ta ta farfasa wato ba za ta ta yin wannan abin bibitar ba sai kuma ya yi wannan baitoci yake cewa zuciya tana farfasa saboda ta da mala'ika mutuwa hawaye yana ta ga wato bakin ciki na na na tunanin na tunanin yaya a ga da duk musulmi yana da wannan damuwa na nan kai ya ce masa aikin da yi mai daidai ba kai ne aikin da yi ba a karɓa ba ya ce kuma ga shi hakurin ya yi ƙaranci wanda ana son musulmi ya zama mai hakuri yake ya zai samu tabbata a kan abin da bai da tabbata wanda yake yana da laifuka wanda ya yi yana bin tsoronsu da aka sai ya ƙare addu'a ya ƙare addu'a yake cewa ya ubangiji abin da yake nema sauƙi da za a yi mata shi ne duk wani sauƙi da Allah ya sarki zai wa mutum na yafiya shi ma a yi mata shi ne in yana da wani laifi yana da wani kusuri Allah ya yi kaga shi kai mutum ya zama zai bar su har yana tuna Allah na yana tuna Allah ya yi wasu zai yi ma shi haka Allah ya yi in ka tuno yana da rubuwa in ka ce yana so ma ka ce ya yi ma sai ya yi shi abin da Allah ba ya so shi ne a manta shi eh mantawa da Allah musiba ne shi ya sa ba a son musulmi ya zama baya baya yake baya ambatan Allah ya zama yana da harka yana yi yana yi ko da da tarbi ko da ba tarbi na ko da haka kawai ta kira subhanallahi wa alhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata mutum bai baki ke zama ɗanyi da ambaton Allah madaukakin sarki da tuna Allah madaukakin sarki sai khatimatul shubli hukiya anna qauman min ashabi shubli dakhalu alayhi wa huwa fil maut faqalu la qul la ilaha illa allah wa aisha yaqul a inna baytan anta sakinuhu غير محتاج الى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج لا أتاع الله بالفرج يوم عدو منك بالفرج shi kuma lokacin da aka ce masa ka ce la ilaha illallah sai ya kama wannan bayyuci rana da mu fara yake da mu la ilaha illallah fara yake ina ka la ilaha illallah ce la ilaha illallah na kaga ana ga wanda baya fara ne fara amma ne fara shine to sai yake cewa ai shi wato gida gida wannan mutum yake zaune a ciki wato yana nufin kusanci da Allah kusanci da Allah wato baya baiwanta Allah ko kaɗai yana cikin ambatan Allah ne da aka bai bukatar wato alfaba ta tafiya wato yana lafiya da yake tare da ubangiji yace kuma abin da yake fata kasancewar shi kullum yana tare da Allah shi mai hujjar a lokacin da mutane suke karu kawo da wato shi bai rabuwa da abokan Allah bai rabuwa da kafaɗin kalmar la ilaha illallah a kowane lokaci da haka bai fata ma a samu wani lokaci wanda yake yayi nisa ya ba Allah ba lokacin sarki ba a samu ko kuma nan gaba yana fata ka a samu sai ka kuma turuwai قيل له قل لا إله إلا الله قال لا لا أحسن غيره wato shi kuma malar ruwain lokacin da zai rasu aka ce wani kace da ya da ya ce da ba ya kuma nake ba da ke ha duk motsin da kuma gaji nake da su ka gaba da mun ita nake da shi ne da ba mu yi ba kuma na abu ba shi Allah ka ba mu ikon fada sai katimatu Ahmad bin Hadurawai lamma hadara Ahmad bin Hadurawai wafatu su'iya an mas'alati fadama'at aynahu wa qala ya bunayya babun kuntu abiquhu 95 sana huwa la yuftahu sa'a li ta'dili أيبته بالسعادة أو الشقاء فآن فآن لي أوان الجواب سيكما ما أحمد بن الروي lokacin da zai rasu sai aka tambaye shi wata matsala sai bai amsa ba sai aka yi da zubar da hawaye wato yana tunanin haɗuwar da Allah shi ne sai yake cewa ya kai na tsara kofa ce ba nake ta kwankwasa ta nake ta kwankwasa ta yau ina kwankwasa wannan kofar shekara casa'in da biyar ya ce amma to yanzu ba a yi zama na rayuwarsa gaba daya daman ya zo da yana biyar na da zai na ya ce sai kuma yau da ya gashi ranar tafiya ya ce to bai sani ba za a buɗe masa ne a guda masa aljanna zuwa aljanna ko ko za a buɗe a ce ne ka huta Allah ya kiyaye ya ce damuwa da damuwa ita ce a gabansa wannan kuma ita ce ainihin damuwar mai hankali duk duniya babu damuwa kamar wannan shi yasa dole musulmi yana cikin damuwa ya yi za ka haɗa Allah yi zashin aljanna zai tafi wanda shi ne mata kowane musulmi to dole musulmi ya ta damuwa kai ya aiki da zai tafi wuta Allah ya tsaya da yi mutu ya tafi wutar rayuwarsa ta ya haka wutar nan Allah na tafi ko wutar duniya za a fara aika kan ba ba ka ji da na wataƙila ko wutar ga na in ka ga wutar ga na tashi na ka san a wuta duk wannan wuta ko kuma duk wutar duniya wanda ya taɓa zuwa wannan gidan da ake daga ƙarfen nan na a jamuta da za a fara justin rolling mill in ka je wannan in ka ga lokacin da aka buga wuta ba sannan ka karfe aka ga wuta ba shi ne zamanin marigayi ana cikin shi kyau shagari lokacin yana mulki lokacin aka buɗe na jinsu to lokacin da zai je buɗewa ko wani alƙali abokin sa ne tare da kai makaranta a kudu a lokacin yana alƙalanci a tabbato to da zai je buɗewa sai ya ce zo ya raka shi kai kwarafke shugaban ƙasa ai ka kawo wa to ya zo ya raka shi da shi aka je aka shiga gidan ƙarfi an kunna wuta alƙali ya nuka a shi shi adawa da nema wallahi ya ga wuta tana ya ganta aka buɗe gidan nan ka ƙarfi yana koma a lokacin sai ya ba da resignation ya ce ya rina a wallahi haka yi haka yi ce Allah ya dai da Allah shi ai wannan wuta da ya gani ta yi ina da wuta da na ka ɗarfi to da da wutan can da wutan duk duniyar ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wuta Allah mu sarki ya halice ta ya mata ƙarfi ɗaya biyu har guda saba'in sai aka cire ƙarfi guda ɗaya ɗan ɗaya shi ne aka san mana dubutar duniya da gani guda ɗaya akwai ƙarfinta na guda a guda guda sittin da da tara a haka haka ne to tana nan ita ce an haɗa ta za ta ba da tsarin wutar jihar nan don kar mutum ya ɗauka ba irin wutar duniya za a sake alaya da so ya wayar wayar a alaya ba ta wasu da ta wasu wuta ce ta kai wuta allah tsare allah tsare Allah ya sa mu wuce lafiya da wuce wa ka sha wuce Allah ya tsauri ya ce wa in yi ku illa wani ba kana ala rabbika hatiman wa qadiyya kuma nunajji alladhina taqaw wa la nudhillu adh-dhalimin hadiya tirani sai kowa ya hau sai dai Allah madaukakin sarki cikin ikonsa wasu za su hau su wuce lafiya Allah ya sa mana wasu ba za su wuce tsirani ba ta su wuce na tsalai saboda akwai wanda sai sun je kuma a jana an buɗe a ce bismillah ku shiga saboda kamun fili sai suna ce mala'iku ina tsalai sai ala ce muku ai ko sauko da kai shi kuka su ba su ma san su kawo kaga wannan manyan mutane akwai kuma wanda da ya kalli jirani kamun ya homa ya yi gama jirani haka zai hau jirani na yin kaici yana kucewa yana yin kaici kaya na ƙugiya na kama shi yana fuzgewa yana gocewa wani haka zai yi ayyukan ke amma haka ne tsala amma da ya kasa kuma zai dawo da an sha da ɗaya ko ba shi ma ce wani ganin gida ya fi da kira kama ne eh wani zai ga wahala kuma kafin ya tsalla kaya ba wani sai ya zo tsakiya wani tun da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da da zumunci da amana suna nan sun taba ɗaukar blog a kan kirani sai ka musulmi ya tsaya da mutunta tare musulmi ya tsara amana waɗannan abubuwa su a kan tsirari suke in mutum bai da zumunci a nan zai gane kurai mutum ya ci amana a nan zai gane kurai Allah ya kiyaye في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربة وعلى الله تعالى واردة ولا أدري أروحي تسير إلى الجنة فأحنئها فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشأ يقول ولما قسى قلبي وجاءت المذاهبي جعلت رجائي لها وعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم أعظم فما وما زلت وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منك وتكرما ولولاك لم يجو بإبليس عامل فكيف وقد أغوى سفية آدم نعم lokacin da mutuwa ta zo wa imamu shafi'i Allah ya musu rama dukansu sai imamu muzuri ya shiga wajensa ya a wannan rashin lafiya sai ya tambaye shi ya kai a baba Abdullahi ya jiki sai ya ce masa aina wa gari yau ne kan zamba duniya yau da alama yau duniya kan za a rasa da Allah ka ba mu sa'ar da ranar ya ce yau ne karɓar uwa kuma za mu roƙa su sa'annan yau zan haɗa mummunan aiki da na yi ya ce kuma zan ɗanɗani ko mutuwa zan ɗanɗani lashin mutuwa kuma yau zan tafi wajen Allah ya ce abin ne dame shi ban sani ba idan aka gara rai na aljanna zan tafi da ta yi raina wannan da wa kai na congratulation ko kuma wuta zan tafi da wa kai na ta'aziyya to bayan ya yi wannan shi ne shi ma ya yi waɗannan baitoci ya ce lokacin da zuciya ta ta yi kurci duk wani wajen da zan tafi ya zama ya kulle wato na wajen neman gafara yadda ya ce sai na sanya kawai gafarar Allah abuwan Allah ya ce gaba da wani abu da imamu shafi aka ake san bin musulmi ya yi in ka za ka mutu duk su da banka ka ɗauka Allah zai yafi ma kuma zai yafi duka saboda in ma shi ɗan ne ya zo ya ce ma kai kai kai ka taɓa yin kaza ba haka haka yake ya hanci ya musulmi kai ka taɓa yin kaza ka yi kaza ka ke masa wani Allah da ya yi zunubi ji girma ka kaɗan ne wajen Allah haka ake son ka tsare na da Allah yana da hau na Allah zai maza fara kuma haka Allah yake so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ko sarki ya faɗa hadisi ko yake ana inda zanni abili yace in zanna khairan khairan wa in zanna sharran sharran ce ni na duk inda bawa na ya dauke ni su san da yake duk abin da ya sa da samu ne na da samu in yayi da san san kona shi san kona in yayi abu kona in yayi da san zan bar gaba zan bar gaba dan ni gaba la ka ga ake san mutum ya ya ya ya ya kare ne ba shi da kun ga sai sai yana ba ta mutane rai da gangan ki da dinga tuna ma sai ba kai kaza kai kaza a lokacin da sai ka tukun zuwa daga ka ba a san Allah ma ba sai sarki shi da kanshi shi ya ya ibadiya da ni na asira ala anfusi to da ka ta ne ne rahmatullah ce ka ga musu ya bayyana wanda kuka yi wa tsaro barna yace kar ku fita da daga rahama Allah so fita da daga rahama Allah babban zuci eh kamar kowa yadda amincewa alama Allah shi ma babban zuci da da yayin da dauka su ka sun hai na shi ma wata musiba ce kar ka dauka ba inda ka hai ba wai wata kungiya an kai da shi ne kuma hai ka zo ya dauka kamar a kungiya ake hai na in ka shiga wata kungiya kawai kungiyar ko ko hai aljanna ba ta kungiyar ku ba ce na aljanna ta Allah ce na ka kawai gari Allah ko ina kake ka da gari Allah ba ruwa Allah ba da kungiyar ba duk kowace kungiya ta shiga ta saba Allah ba ta hannun shi kowace kungiya ta yi shiga ta ga Allah ta ba ta samu gada a wajen da shi Allah ba ta tsira ba bai turo mu a yau ta kungiya ba ba wata kungiya da Allah ya turo mu ko akwai akwai malamai ko wani ya san wata na Allah ya sa mu ce ba abinda Allah ya samu shi ne musulunci inda dina inda zahin islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan fa lan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin da ka musulunci to Allah ya shi Allah ya tabbatar da mu akan musulunci yayin muna musulmi muke muna musulmi shi ne yake cewa lokacin da ya ji zunubansa sun yi yawa ya ce sai ya haɗa su da rahama Allah sai ya gaza zunubansa a cikin rahama in ka haɗa su da rahamar Allah rahamar Allah ta fi zunuba gafara Allah ta fi wasa menene ma ya fa'ala lahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana lahu shakiran alim mai Allah zai da azabtar da ku in ko gode wa Allah za ka kuka imani cikin rufe Allah biya zuwa kwanan Allah ka samu a da aka yake wato sai na duba na ga wato rangwamanka ya fi ƙarfin zunubaina kuma baka gushe ba kana kyauta kana mai rangwame kana mai karamci ya ce da ba don ma wato wannan karamci naka ba ai shi iblis ma ba zai samu daman ya halaka da bayan ka da ba don karamcin naka ba da bawan ka annabi adam da shi ɗin ya dashi na a cikin aljanna ya ci itaciya ma ai da ba zai samu daman ba wato kawai kai Allah ya yi kyale mutum yana jin tarihin annabi adam da iblis kawai zai ringa da ya ce to sai na ma ya koma a cikin ba an koro shi amma da yake kaddar Allah ne Allah ya bar shi zan macijiya ya koma cikin aljanna saboda Allah ya ce ya jarraba sai ta ba ya je kuma ya musu bayani ne Allah da abin da ya gaya musu ya gaya musu sabanin Allah ya ci da musu bishiya guda ka duba bishiyar da ke cikin aljanna ka san yawansu da yawa amma Allah ya cire guda ne ya ce musu kawai ta kare ne kara ce shi amma duka sun sun aji ko wace aji shi kuma shi da sai zo na guda ɗaya ne ya ce ku zo ku kusan ya ta Allah yana musu mana ya bar ku ku ci duka ya ce wannan bishiyar an ci sai a rikici sai a zama mala'ika abu biyu ke faruwa an ci ko a zama mala'ika ko kuma da ka ci ba fita aljanna ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في كون شكل هو والله نوهما ألا يأتي يمسل الدعاء لعل يأتي مسلمي لكما من الظالمين فلا يأتينا بها لا يأتي بها الجنة Jini ya yaudare su suka ci tsarki su ya bayyana suka zama jira suka tafi suna ɓuya suka zafi ganye suna rufe tsarki su Allah ya kira su ya ce ba na hana ku ba alamar haku ba an ji kuma shi da kyau a kula kuma inda shaidana da kuma a duhu Allah ya ce ba na hana ku karku ci wannan biyar kuma na gaya ku ta ce ɗan mulkin ku ne ku a bayyane to shi ne da suka tuba kuma Allah ya karɓi tuban amma Allah ya ce inda haka ta faru dama wanda ya shirya kenan ya ce to ku bar aljanna zai duniya duk abin da za ku dawo wanda ya je bi Allah cikin yayanka da kai sai ku dawo shi ne ba ka zo duniya ka ji abin da aka zo na eh da kuna da wanda da kuna da ai Allah bai tsara a zauna a yanzu waɗanda ya yi su zauna a kan ba ga hulun ba ba su zo duniya ba ka aka yi su amma matan mu na duniya da suka shiga aljanna su ne jagororin su domin har musu abin da suke amma da yake ba a bacin rai a aljanna ba a yi amma har suna gaya musu cewa so gomin yi sallah a cikin duniya ba so gobar mai amma da zai zai gobe kuma ku je ko ina ku ko a aljanna aka yi da su da suka zo gama akwai yara ma da Allah ya yi ta aljanna wuzan mukhallafin su kawai yara ne da gayu kawai gayi aka yi da su kun su ma ba ba ba ba yin wa babu magana kun za ba a daga nan da layi za su kawai aloli da fulawa da aljanna an tana tafiya a aljanna inda ka san ana ana wa shugaban kasa na shugaban kasa na ko ina ma kamar gangare inda da wuya a jera wa shugaban kasa soja daga nan zuwa kaduna na kagani to kai a cikin aljanna in za ka yi tafiya kilomita dubu sittin yara ne a jere suna ma ka ne suna da yake ka kuma ranka a yawo yana da ya daya a duniya ba ka da jirgin sama ko a janna jiragen saman ka ya fa a ƙirga filin jirgin sama ne da kai ya fa a ƙirga da jirage ne wanda ka ga dama kuma kai da balo kuma kama ruwa ba da ce eh za ka iya yin wurin kai ko ba wurin ba gida ne Allah shi ya so a gida ne Allah ya kama Thank you. ya sa ki masa abi ali ali ali mintuna tara ayi to ba sai ya yi da ya ta ne shi da اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك in yana kai insha Allah zai zai biya amma ba ka je kai kasuwa na ka tashi ka je kasuwa ka tashi ka je jabbo ka tashi ka je ka yi ka tashi ka je sai kai ka addu'a ba ta kai kai ka addu'a ka zauna na a sunci bai daba ka je neman kuɗi ko wace ne karka damu da ƙarancin kuɗi shi ne neman kuɗi karka damu da ƙarancin shi a ko ina Allah ya tashi zai baka hannu ko a rubuce ko ba shi ana ba rubuce amma dai kaka zauna eh za ka kai ta zuwa da ka ga wata rana magana ta wuce yarinya kuma Allah ya mata kuɗi na ce ta ta dawo Allah ya sa ka aure ta idan na yi kuma ba a ce wani Allah ya kai zama wata na alaikum salam نعم نعم
أنا أتكلم عن المسلمين أقول
na'am
idan na farko ya ji kira sallah ya bi da hakar shi ya yi addu'an da yake biyu bayan kira sallah na'am sai kuma bayan haka sai sake bin wani kiran a sallah wani masallaci a wani masallaci zai sake bin wannan kiran sallah ne uku na farkon nan ya wadace shi na'am ɗaya na biyu na biyu a kan kiran sallah kai wadace na'am
sai ya zama cewa da ya fara jin kiran sallan bai ji da tun daga farko ba so sai ya sami da ko a tsakiya ko a ƙarshe kuma ne to a wannan lokacin shin zai ci gaba da inda ya sami kiran sallan ne ko ko zai zai faro daga fari yawa na'am shi ne To, tambaya ta farko mutum lokacin azahar watakila karfe ɗaya da kusa wata ake kira a masallatai kana an ka kira azahar a wani masallaci ka gama bi sai wani masallaci ma ya kama ka gama bi sai wani ya kama ka gama bi sai wani ya kama to wai shin za ka yi ta bi ne? idan ka yi ta bi za ka samu lada amma idan ba ka bi ba bayan ɗaya shi ke na ba ko saboda ai sallah da aka dora ma ita ɗaya ce a zahar ce a zahar ce inda ba dan wannan lasifika da ake da ita ba ai ba za ka yi kiran sallah ba. da kawai na angon ku za ka yi wataƙila na kawai ku kare za ka yi don in banda ma an yawaita masallaci da kawai za ka yi da garin mutane masallaci su yi ake yin sallah da haka wannan da za ka je na farko to ka san ilimin da aka dora maka. amma in kana da lokaci in ka bi masallaci guda hamsin ne za ka samu lada amma idan ba ka bi ba ka san ilimin da aka dora maka. a'a ban da waya na waya shi ma in ka ji ana yi kai za ka samu lada amma dai ba a haka ba na saboda duk lokacin da ka buɗe ba su ta ambaci Allah buɗe za ka amana nan ne. amma dai ba a yi da wani kuma kai ba kamar kai ne ba a yi ne ne kira sallah da yanzu za ka yi a yi da yi ba wanda kai ne Allah ba sai na biyu inda ka yi kiran sallah a tsakiya na za ka latsa domin hadisi ya yi in kuka ce da haka wanda ka ji shi ne rawanka kuma shi za ka yi wanda baka ji ba kuka ji wani lokaci ma in kana iya ji ai wasu baka ji sauran ba. na nufin wani abu ya jita ko karan mota ko wani abu ko lasfika ta ɗauke na na yau kwa ɗauke wuta to inda ka ji na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne amma da za ka tsara ta kai ne kuma da ka samu nada eh Allah Allah na ya kusa amin Eh,
cewar zumunci da zumunta zumunta da da zuwa amana su suna yin rabuwa to ma da irin ne ya zo da kuma mutum baya da kusa da kusa shi kana irin zumunci irin na wani kan su ma ne har yana da kaja shi ne na zumunci yana tambaya mutumin da yanzu yake da zumunci a waya idan ana akwai alat inda alat to lalle ka zumunci ya kai gaisuwa kuma ka tura kuɗi wannan shi ne gaskiya ba a san ya zama za ka yi zumunci gwargwadon ƙarfin ka ne kowa ana yi mai ƙarfi daban daban da haka za ka yi zumunci da yan uwanka gwargwadon ƙarfinka in ka gaishe su sai kuma ka ce to a turo a kan sai ka ba su abin da Allah ya ba su za ka ji ma ba su da matsala har cewa ce ba ta kazo ba zauna Allah ya albarka na no gaskiya ne wallahi har ma suna ta gaisuwa za su ci kuma da gaske ne da haka in dai ta haɗa ta kayi zumunci kuma duk da haka ta samu dama su yi na yin a gaisa eh amma an ba su yayin nisa saboda damuwar tafiya to zai zama Allah ya kafa kai da za a yi zumunci na dama ya ba wani abin da zumunci da ake cewa ba ya gaisuwa ne ko na da da baki kawai ba ka taimaka musu da abin da Allah ya ba ka yi yawa su ji daɗi cewa suna da kuma su ji daɗi suna da mai taimakon su da kuwa da ka zama da mai zumunci Allah to ba za ki to da farko ne magana kafa goma na salatu ibrahimiya ai salatu ibrahima ba kai ke bane ya kai kashi goma wani hadisin su ya fi inganta kuma su bakwai na nan hadisansu wanda suka fi inganta su bakwai akwai alamun salli ala muhammadin wa ali muhammad kama salli ala ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد wannan shine short one shi ya fi ko ne zama da daidai a ciki da haka tuna nan alamar salli ala a sayi na alamar salli ala muhammadu wa ala ali muhammadu kama salli ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi alamin innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ولا كذلك وعلى ازواجه وذريته وال بيته duka suna da duka ibrahimiya da haka littafin dai da ya kawo cewa mutum ya wanda yana daidai da goma shi ne ni ba ma'ana ta dai duk kowanne talati ne sa'annan talatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu da kuma ta kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce man salla alaihi wa hidayatan sallallahu biha alaihi asha wanda biyan talati da Allah zai bar goma kaga dai an tambaye ka ya talati Allah yake da zai ma guda goma da girmansa da yawansa aiki ya sami na da haka kuma kowanne kai za a yi ma amma in ka ce wani salati ya fi kowanne to za mu ce ma salati ibrahim ya fi kowanne saboda lafazin da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito da baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne eh ma da bai hana yi wani ba cewa ba salati ba ne ba gaskiya ba salati Allah ya
ya mana tambayi na neman guda biyu tambaya ta farko a kan abin da ya shafi yanayin ladabi na magana ko yanayin magana da yau bangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi da rabbi ibrahim alaihi salam yake cewa rashin lafiya ta same shi bai ce Allah ya nuna mai rashin lafiya ba da kuma yadda mu muke ambata mafiya ko jiriyar mutane idan mutum kamar gobara ta same shi ko ya azam ko wani cuta ne ta kama shi a ce ya yi haƙuri Allah ne ta rabe shi daga Allah ne kamar wannan ya saba da tarbiyya irin ta shi Annabi Ibrahim ne akwai su ne a tsakanin wannan halar ko ko babu ne babu babu laifi na babu laifi shi ai kaga annabi ibrahim da yake lissafi ba inda yake wani zamarin su waya shi ba huwa ya shi ba rashin lafiya ne saboda ladabi bai danganta da Allah amma wace ta rashin lafiya Allah ne amma sai ce in yi rashin lafiya to shi yake ba ni aka ce ladabi amma wannan bai hana ka ce Allah ya da ladabi kamar annabi ayyuba ma mai tafi ni mattani ya dubu wa an ta alhabur rahimi kaga ce ka ta sami amma wa ya taba shi da cutar shi Allah ne don suna nan da yawa amma in mutum ya ce ya cewa an taba ka kaɗan yi kaɗan yi raki na ba babu komai kar ba a tsarki ka faɗi magana amma da kyau dangane da Allah shi ne kawai abin da ba su ka zama mai godiyar Allah cikin jarabawa irin abin da ba su ke shawari ko mutum na bakin kura hawa ya gode wa Allah eh shi ne abin da ake so saboda jaraba da Allah ya ce ma za ka zo ka ji daɗin ta wallahi za ka zo ka ji daɗin ta ai Allah ya ba mutum ba jarabawa ya shiga uku gane ka kawai ka tafiya ta kaka ai ba kyau an rana ake kyale fata su ma dan nan ba an damce su abin ba kyau ne amma duniya shi Allah kawai ya yi sai ya dena ba muda baka ji Allah yake cewa wala na bulu wanda ku rasuwa Allah yake wala na bulu wanda ku bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat ko wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ذاك وانا تحل ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألا ولا تفتن الذين يؤمنون ذاك فأنا سنة الله شيء mutum na da jaraba kawai fata Allah ya sa jarabawa mutum zan mai zurfi kuma Allah ya sa mai nasara a ciki
ya ce ne ni ne na ɗauki marayu guda biyu haka nake kula da su to sai wani bawan Allah ya kawo katin taliya ko na makaroni haka ya kawo ya ce gashi a bawa yara haka tare da dafa musu so in na dafa an ce da za a dafa ne daidai ya da za a ci goma za a dafa haka na mai kula da su na
za a dafa hanyar mai kula da su ma zai ce na
aiki abin mutane ba su gane ba in aka ce kana kula da marayu abin da ka samu ya ma can sha babban da kudin marayu shi ku arzikin marayu kudin marayu da aka bar musu ubansu ya bar musu ku gane matsayin ba wanda da kai kai kai nemo taimako don ka taimaki marayu da haka ko ko wanda ubansa ya bar musu ana yaya da in kai talaka ne Allah ya ce fali aqul bil ma'ruf ka ci amma da kyautatawa kada ka dawo da can kana cin baka cin miya da nama idan ba ma kuɗin marayu ka ringa zuba kaji da kiba ya na ha shi ne Allah ya ka ai haka amma ko na su ma in dai kai kai mai kula da su kana bukata za ka iya ci daidai na na na hankali to bare ma wanda ba ma nasu bane wataƙila kai ka je ka nemo na don ka taimake su da haka in ka ci ba ba kai da ba inda ba wani zalunci mutum ya shirya sallallahu alaihi Assalamu alaikum.
alaikum assalam Malam Allah ya saka da alheri.
amin Malam tambaya ta akan sallar istihara. So na ci wasu daga shi ka ba shi sai mu ya rike mana dan da mata ba su da malam mai su yi magana guda biyu akan sallar istihara. Na ɗaya ya ce idan za ka yi sallar istihara za ka yi ta ne kafin ka so abin da za ka yi sallar a kai.
a'a Eh, to To ɗayan kuma ce a za ka yi sallan ne a kan dama kana da abin da kake so shi yasa za ka yi sallan a kan istihara.
To.
So maza abu ya ta daure ne a dole dole ma na kai bai.
in ba haka ba to tun da baka sa abu ba ne ka kara aka yi a yanzu an ce ma to kai ta kara kan me kan abin da baka sani ba aka ga bai yi ma'ana ba a ƙalla da istikara kan wani abin da babu mafi kyawun misali kamar aure wanda dai yana neman aure yana kan mata ne to ita din za ka aura shi ne suka ce to Allah ta mun zaɓi wannan auren sun alheri ne Allah ta kasa abin da ke yi Allah ta kasa abin da zai je dawo Allah ta kasa kaza idan alheri Allah ta tabbatar da shi idan ba alheri ba ne Allah ta mun canji kuma ka sami yarda da canji ai ita ta rage shi ke ko ba da larabci ba ai ko da wani yare yawa shi ne istikhara idan kuma aka zo kai istikhara sai ka je ka aika ka zo ni da take baran zo ba a ka gane hausa to kar ka yi fushi ka san wani zai yi istikhara an zaɓa mar kuma ya je yana ƙunƙuni ha kai ka ji a zaɓa ma to kaga abin da ya zo shi ne na Allah na za ka fi ka yarda da shi ba wai na nufin sai abin da kake so ba ai ka ce Allah shi ya san abin da yake goye na ba ma abin da yake alheri to ba dole ne a sai an baka abin ba ai na yi wa ana ta jiya ne da ka duk inda ya zo ma kawai sai ka karɓa to wannan shi ne istikhara in kuma ka san ba za ka raba to kar ba ka san wani istikhara kawai ka ji abinka ko me ya faru ka je kayan ka salamu alaikum na na ƙarshe Salamu alaikum. Wannan tambaya ne ke a kai sai kira. Inda muka fara tunani ma da kudin sai shan kuɗa ta shiya shi da zai ya shi da. Shi ne jini ma da ya ba da kudin shiya shi kamar da kan sanar ta shiya a haka. Ba a kan sanar shi ba zai tambaya ta biyu. Shi ma na juna ya ta ba da kudin shiya da auren da aka ɗaura da jigar hausa ba da lalar shi ma na auren shi ba mai. Ko wajen shekara a kan tsibirin ta muna sallah ta shiya ta ce duk ba labari.
na kuke da kuka nama akwai labarai Zai ce wai ba a kan wannan sallar da aka shiya.
wannan wani malami na na au a waya ne to malamin waya ne to shi ke da tuna malamin waya ne wallahi malami yanzu wani duk wannan malami ne ke ba za mu shiga tana ba za a yi a wai misali da ke ai ba shi yake ba da abu ta zara ba ba shi yake da ba ba sa'adar zariyar ba ba shi yake da ba wannan wasu gangaci suke wa wani yadda ka san malamai suna samun sabani wani na saba irin wanda shi ya gane shi ke nan sai ce ba za a karɓa ba sai ka ce yana da kwanacin da ita ake karɓa hukoki da masu karɓa wannan ba ba ba daidai ba ne wannan can yada aka koya mana sai ya wanda sai ya tsayi ma ta sanawa su wannan da ta zama wata sabuwa ta ma ta ya za ka yi wanda ka samu kana yi ta ya ce kuma insha Allah ala ma da sarki zai karba salwa da nabi Thank you.